يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu wataala cikin ni'imarsa rayuwar mu ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na talata wanda a yau goma sha ɗaya ne ga watan Ramadan shekarar hijira an da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ce wannan sura a suratul bakara jiya idan ba manta mu ajiye karatu ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin yau za mu za mu ci gaba farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya wala tanki wal mushrika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نعم الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي ولا تتزوج المشركات يا قوم مسلمين masu imani wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku aure mata mushrikai har sai sun imani ya ku mu'minai kada ku aure mata mushrikai har sai sun imani da Allah wala abatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum a baiwa wala tankihul mushrika wala tankihul mushrikati ai wala ta tazawwaju ayyuhal muslimun ya ku musulmai kada ku auri annisa al mushrikati mata mushrikai masu bautar gumaka ay al kafirati min ahli kitab wato kafirai wanda suke ba shirka da Allah daga cikin ahli kitab din gairi ahli kitab wanda ba ahli kitabi ba ba ma bauta littafi ba hatta yi umin har sai sun imani da Allah da manzonsa sun bar bautar gumaka. Wala amatun mu'minatu kuma baiwa mu'mina khairun min mushrikatin ita ta fa alheri fiye da akan ya mushrika. Baiwa mu'mina mai imani da Allah mai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta fa alheri akan ya amma kuma mushrika. Mai bautar gumaka. hiratun ala ta'ibi man tazawwaja amatan ba shi wannan aya akwai raddi a kayan wanda ke aibanta auren baiwa wa targhibuhu fi nikahi mushrikatin furra kuma yake kwadaitarwa a kayin auren auren ya mushrika wanda bai san darajar imani ba martabar imani ba yana ganin cewa ita bauta illa ce zilla na bauta ya fi sauki a kayan kafirci haka wasu ke gani alhali kuma abin ba haka yake ba kafirci ko shirka da Allah ya fi illa sama da bauta gara ce wannan bawa ne musulmi ne mai imani da Allah da manzo akan a ce wannan ɗa ne ba ba ba ba ba shirki na fata mun gane wannan walau ajabatku Allah ta'ala ya ce ko da kuwa ita wannan a ita wannan mushrika ya ɗin ta ba ku mamaki da jamaliha saboda kyawunta ko da ta kai wajen kyau in dai mushrika ne to bai halatta ko musulmai ku aure ta ba ko da ta ba ku mamaki da jamaliha saboda kyawunta wa maliha da dukiyarta ko da mai dukiya ce ka san a bisa al'ada abubuwan da suke janyo hankalin maza wajen auren mata abubuwa ne guda hudu. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi yace to kawul mar'atu da arba'i limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha yace bisa al'ada ɗabi'ar mutane ne suna auren mace saboda abubuwa guda hudu. wani dukiya ke dubawa wani kuma kyawu to shi yasa nan da Allah ta lace walau ajabatkum ko da ku ita wannan mushrika ya mushrikar ta ba ku mamaki saboda kyawunta ko saboda dukiyarta duk da haka bai halatta mutum musulmi ya aure ya mushrika ba mai bautar gumaka an gane wannan ko wa hadha maqsusun bi ghairi kitabiyati bi ayati wal musanatu min alladhina utul kitab to amma Allah ta'ala mala yace amma wannan hukunci fa wato abin keɓewa ne banda ahalul kitab eh aka ce kar mutum ya auri mace mushrika to an ware daga cikin mushrikan akwai wasu nau'i na kafirai wanda su ba sa cin waɗannan mushrikai da ake magana su ne ahlul kitab ma'ana yahudu da nasara banda su su ba hana wurin su ba ya halatta ina dalili yace to ga aya Allah ta'ala fada suratul ma'ida wal musanatu minan ladina utul kitab haka nan an halatta muku auren kamammun mata daga cikin waɗanda aka ba su littafi su ne musanat kamar kirista ko yahudiya ya halatta aure su da lafazin wannan aya amma sharaɗin auren ahlul kitabi ta zama kamammiya su ne musanat mai kama kai ba fasika ba to ya halatta kuma wannan halacci yana da mustamirran ila min qiyamah har zuwa tashin qiyamah ya halatta musulmi a wurin kirista ko ba yahudiya wannan hali da aka ce kar a wurin mata ba shirikai har sai sun imani banda a wurin kitab so dole suna na kayan kafircin ya halatta a wurin su ya halatta to amma malama suna ganin fa auren ahlul kitabi fa akwai abin tsoro akwai hatsari kwarai da gaske ka ce kirista za ka aure ka zauna da ita akwai hatsari menene hatsarin ɗayan biyu ne ko ta ja ka kai kanka ma ka koma addinin ta ko ko kuma kai ba ka tsira ƴaƴan da za ku haifa ta mai da su kirista sai zama gidanka ya zama kashe biyu wasu suna sallah zuwa sai kuma galibi abin da yake faruwa ke saboda mafi yawa a yanzu sha'arar mata ake gaskiya ne kowa gaskiya ba ko da yanayin da mace yanzu galibi matan ne suke gudanar da gidaje mafi yawa za ka su suke sun fi ku zama da yara sun fi mu zama a gida abu da yawa ka bar musu ragabar kawai to shi ne babban hatsarin da ake gujewa na auren kirista ko bai yahudiya akwai wani kai kanka ta jaka ko kuwa kai ka tsira yaran da za ku haifa da janye wasu kaga an san matsala ko da haka akwai hatsari a wurin kirista ko yahudawa amma halal ne asali ya halal sai dai hatsarin da ake gujewa shi da ba abin da ake so yanzu a ƙasar na ko wanda da dama ya faru sun auri mata turawa ko nasara wasu ma sun bar ƙasar sun koma can turai saboda sun aure turawa to ba mu tsoron shi ne akwai yiwuwar irin wannan a hankali ta ja shi ya koma addininta ko ba ta yin gaba ɗaya ba kuma ta raba shi da abubuwa da yawa na addini ya dawo duk addinin ma bai dame shi ba to shine babban abun tsoro amma dai wannan aya an yi tafsisin ahlul kitab su ya halatta aure su Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'min sa'annan ku mu'minai kada ku aurarwa maza mushrikai ai al-kuffar al-mu'minat kar ku aurawa maza maza kafirai ‘ya'yanku masu imani mu'minai bai halatta ba to amma anan kan ba bambanci tsakanin ahlul kitabi da wanda ba ahlul kitabi ba in dai mutum kafiri ne to kar ku aura masa ‘ya'yanku mata mu'minai a nan ba bambanci ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko mushriki ne ba a ɗaukar ya musulman haura kafin a wancan matsala na farko ne ya halatta kai namiji ka auri mata kirista ko ba yahudiya amma a wannan lafazin ayan ko bai halatta ya musulma a aura wa kafiri ba ko kirista ne ko ba yahude ne ko mushriki bai halatta ba. an gane wannan ko baya halatta kuma koda suna auren sai aka samu ridda sai ya ridda ya koma kafirci to auren yana baci dole ne a raba auren ko da da musulmi ne sai ya ridda to matarsa ta sa dole a raba su balle kuma ce dama can kafirin ne ya zo neman aure a baci bai halatta ba shari'a amma su guraren suna yi ana yi a wasu guraren saboda rashin sanin ka'idodi na shari'a yanzu ne ka ɗauki 'yarka musulma ka ba kirista ai gaba ɗaya ka gama ka canja mata addini kawai saboda ita mace galibi tana bin abin da mijinta yake kayi to da haka bai halatta ba kai namiji da aka halatta ma auren kirista ai kai ne mai fawa a gida da haka idan ka ɗauki ya musulma ka ba wa ƙarni to yanzu ka ga yana da iko a kanta zai juya da koma kafin da haka shari'a ba ta da wannan ba na'am kuma wannan aya lafazin wala tunkihu kar ku aurar wannan na nuna a kayan muhimmancin wali a wajen aure dole sai an samu alwali kaga namiji sai aka ce maka wala tankihu kar ku aura su kuma ya mata sai aka ce wala tunkihu kada ku aurar da ‘ya'yanku mata musulmai a kafirai wannan na nuna mana ashe namiji yana iya aura shi da kansa amma mace ba sai dai a aurar da ita wala tunkihu kar ku aurar dole idan ya bace za a aurar sai dai a san wanda zai aurar da ita ya daura mata aure ko mahaifinta ko wanta ko kaninta kai ko dan da ta haifa ya halatta mace ɗanta ma ya mata aure tana tsawarci tana da ɗanta mai hankali ba da ya halatta ya je ya ba da aurenta wasu malaman suka ce al-ibnu aula min al-abi da ya fi cancanta da walicin uwarsa sama da uba da haka ita mace ba ta aure da kanta komai matsayinta kuwa la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha mace ba ta aure da mace haka nan mace ba ta aure da kanta amma kai namiji za ka iya nema kanka aure kuma ka karɓo kanka aure ya halatta ka nemi aure an baka an ba da ran daura aure sai ka je da kanka ina alwari bai karɓa ka ce gani ba kai ne ga wani muka ce kwarai kuwa ai zuwa da kai ya buza ku ko yawa ya halatta ka karba da kanka amma idan mace ce za sai dai aurar da ita ba dai ta aura ta aurar da kanta ba to da ka Allah ta'ala ce kar ku aurar da ƴaƴanku mu'minai a kafirai mushrikai bai halatta ba kuma koda suna tare aka samu ridda mijin ya ridda to dole a raba wannan auren Allah ta'ala ce hatta yi umenu har sai sun yi imani wala abdul mu'min kuma bawa mu'mini khairun min mushrikin walau a'jabaku shi ya fara yiri a kayan da mushriki ko da ku ya baku ya kayatar da ku ya burge ku ya baku sha'awa limanihi saboda dukiyarsa wa jamalihi da kuma kyawunsa ko da yana da dukiya komai matsayinsa in dai kafiri ne to kar a aura masa ya musulma komai matsayinsa an gane wannan ko yawwa wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabahu bawa mu'mini shi fa ya kayan da mushriki ko da shi wannan ɗaɗin mushrikin ya ba ku sha'awa ya kayatar da ku gara ku aurar da yarku a bawa mu'mini akan ku aurar da ita a ɗa kafiri ko mushriki wato ya halatta mutum ɗa ya aure baiwa musulma mumina ya halatta kuma ya halatta aurar da ya musulma a ɗa bawa in har alwalinta ya yarda ita ma ta yarda akwai wata matsala da ake cewa kafa'a cancanta a aure to tsakanin ɗa da bawa ai ɗa ya fi bawa daraja ko ya fi bawa daraja to amma idan shi shi ɗan ya sako ya yadda ya auri baiwa ya halatta amma da sharadi menene sharadin in ba shi da halin auren ya mutum bai da kuɗin da zai biya sadaki ya auri ya ya halatta ya auri baiwa dan baiwa mata kai ya daraja kamar da suratul nisa Allah ta'ala ya faɗa ko wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al-musanati al-musanati al-mu'minati ko fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al-mu'minat zalika liman khashiya al-'adab minkum wanda bai samu dukiya da zai auri ɗaya ba, to babu laifi ya auri baiwa, ya auri baiwa, amma sai Allah ya ce wanda faga wanda ke tsoron alfasha ta zina, yana da tsananin sha'awa, yana son aure amma bai da kuɗin da zai auri ɗaya, to amma yana da hali zai iya auren baiwa, saboda biyan bukata kar ya faɗa ga alfasha ta zina, ya halatta. Saboda bayi ba su kai ‘ya'ya daraja ba. to yanzu kuma da babu ayya za a kenan kana son aure bakka da halin auren ya za a yi kenan ko akwai bayi ne yanzu akwai bayi yanzu yawwa to ga wata shawara ko sai ya je ƙauye sai ya samo ɗan ƙauye ya zo ya wanke ta ana ya sa ta islamiya shikenan ba magana ta wuce ba da dai ya je ya fara alfasha na lalata to gare ya je kawai kudinsa kaɗan sai ya je a wuta in akwatin ne guda ɗaya ya isa kawai amma a gari ko zai wada garin guda ɗaya in ko ba kawai ba garin ma zai iya samun mai sauki ko ko ya wuri bazawara sai sa wata bazawara su rufa a juna asiri dama tana so ta yi aure shi ma kuma yana so sai ya je a wuri bazawara kawai dole mu al'adar wai ba a cika son saurayi auri bazaura yanzu da zaran kace bazaura za ka aura kuma auren fari sai kun kai ruwa rana da gidan ku da kyar za a yi dago wa ce ya bai lallan fari ba to wa ce sai ya lallan fari ya bazaura ai wata bazauran ta budurwan ba hankali da tarbiyya da addini ko da ka idan baka halin aurowa budurwa sai ka samu wata mai hankali mai tarbiyya kuka daidaita asirin ku a rufe kana ba da riko dai na ce to shi kenan magana ta wuce ko ba akwati wallahi za ka taru akwai irin wannan suna ne ko ba akwatin za ta ce ita ba wani matsala kawai ka faru abin da ya samu a rufa juna asiri kaga wannan ya fi akan ka je kana ya wace ya wace kana aikata alfasha Allah ya sauwake to da haka ne ba aurar da ya musulma ga namiji wanda yake kafiri ko mushriki ko mai zuciyarsa kuwa shari'a ba ta yi da wannan ba ulaika yad'una ila an-nar Allah ce waɗannan mabota shirka din mazan su ko matan su suna kira ne zuwa wuta bidahim ila al-amal al-mujib laha saboda kiran da suke zuwa ga aikin da ke wajabta shiga wuta fala taliqu manakihatuhu ta haka auren auren su ba zai taba dacewa ba auren su ba zai taba dacewa ba a ce a dauki ya musulma a ba wa kafiri to bai dace ba har abada bai halatta ba shi ba saboda zai kai ta zuwa ga aikin da zai sanya ta a wuta ta haka bai halatta ba shi wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idni alhali Allah ta'ala yana kira zuwa ga aljanna kama fi kitabi kamar yadda ke a cikin littafin sa ala lisani rusuli a bisa harshen manzannin sa ila aljannati suna kira ne zuwa ga shiga aljanna wal maghfirati da kuma neman gafara ai al'amaru bil mujibi lahu ba suna kira ne zuwa ga aikin da ke wajabta samun shiga aljanna da kuma gafarar Allah bi iznihi da da shari'arsa da izininsa wa ma amara bi da abinda Allah ya umarni da shi wa ma nahanu da abinda ya hane gare shi wala yuqalu bi iradati ba za a ce da nufinsa ba da annal iradata ghayru idan domin nufi ba izini bane fatajibu ijabatuhu bi tazwiji awliya awliya'ihi da haka ya halatta wato amsa fatajibu ijabatu ya halatta amsawansa bi tazwiji awliya'iha da auren wato aurarwan majibinta lamarinta su ɗauki ya mace musulma su aurarwa bawa ya halatta inda yardar su iyayenta kuma ta yarda duk da ita ta fi shi daraja amma ya halatta ai ya fi a ce a aurar da ita a kafin an gane wannan ko da haka ko da a cikin musulman ma wajibi ne a rinjayar da wato a rinjayar da addini da halaye na gari a kayan abin duniya in za ya aure ko a musulmin ma za ka aure ma yarka to ka duba mai addini ba wanda yake da abin duniya kawai ba wanda galibi yanzu an fi damuwa da me yake da shi ya aurar da yadda ya ta huta kawai ba tunanin yaya halinsa ya addinin sa yake ba galibi alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idza atakum man tadawra dinahu wa kulluhu fazawwiju idan wanda kuka yarda da addininsa da halayensa ya zo neman aure ku aura masa ko da ba mai kuɗi ba ne matuƙar dai yana da sana'a daidai gwargwado da zai rike ta to amma da yawa ba a la'akari da haka shi yasa ake yawan samun matsala kamar yadda manzo Allah ya ce idan har ba ku yi haka ba kuma fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina mai yawa za ta kasance a bayan ƙasa da barna in dai ba za a yi la'akari da addini da halaye ba a ce abun nuri aka sa gaba to ko za a yi ta samu da haka Allah ta'ala ya ce wa yuwayyir ayati lin nasi ko yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahu yatadhakkaru tsammanin za su wasu ay yasta'idun yatta'idun ay annahu sallallahu alaihi wasallam yad'ukum ila zalika cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku zuwa ga haka fifita addini akan komai duk sanda za a yi magana auratayya to a fifita addini a kayan komai bila bila mi iyyakum sabila ta hanyar sanar da ku tafarkin sa Allah ya datar da ku ya Allah ta'ala ce
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
na kusawakum نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
na to waɗannan ayoyi da muke karantawa matsaloli ne da ya shafi zamantakewa an yi maganar aure a wannan ayoyi da muka karanta yanzu sannan ci gaba da bayani kuma al'amarin da ya shafi hukuncin jinin haila da jinin nifasi da saki da mutuwar ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu kaga ba makawa a yanayin zamantakewa dole sai an san wannan hukunce hukunce to shine bayanin da siyakin waɗannan ayoyi da muke karanta a yanzu Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayan ka game da jinin haila eh musulmai suna maka tambaya dangane da jinin haila wato shi jinin haila jini ne na ɗabi'a wani jini ne wanda Allah ta'ala ya kaddara wa 'ya'ya mata jini ne na ɗabi'a wanda yakan zo galibi wata wata yakan zo daga gabansu mafi yawa matan da ke wannan al'ada alama ne na cewa ta bada da zaran jinin ya fara zuwa alama ce ta bada dukkanin hukunce-hukunce na shari'a ya hauka ya ta ta fara jinin al'ada kuma wannan jini yana da alaka da ibada mafi yawan ibadoji na mace to jinin ne yana da alaka da shi to su yahudawa suna da wata ɗabi'a idan matansu suna jinin haila to kyamarsu suke yi ba sa cin abinci da su ba sa shan abin sha da su suna kyamansu ne kwata-kwata to shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin jinin haila shi Allah ta'ala ya ce a yas'alunaka anil mahid suna tambaye ka game da jinin haila al al ai wato shi jinin kansa au makano ko ko gurbin da jini yake fita duka yana daukan ma'anar al ko dai shi jinin haila ko ko gurbin da jini yake fita ma za yi faru bin nisa'i fi mai za a aiwatar da mata a wannan lokaci na jinin wace mu'amala ne ke halatta a yi da mata a wannan lokaci kul Allah ta'ala ce ka faɗa musu huwa hazan shi wannan jinin kazanta ne eh wannan jini kazanta ne kazarun abin kyama ne ga su matan da mazan gaba ɗaya jinin cuta ne kazanta ne an muhallin ko kuma muhallin da jinin ke fita shine kazanta ne a daidai wannan lokacin yi'udi man ya karabuhu a daidai wannan lokacin yana cutar da duk wanda zai kusance shi duk wanda zai kusanci matarsa tana jini a daidai lokacin to wannan jini cutarwa ne illa ne na fa atadilun nisa a fil mahid ai ko turuku wa tsawkunna ku nisanci mata a lokacin da wannan jini yake fita ko a gurbin da wannan jinin ke fita ku nisance su kar ku yadda ku yi mu'amala da su ta saduwa aure a wannan gurbin da jini ke fita a daidai wannan lokaci ne ai waqatuhu ai yana nufin lokacinsa aw makanu ko gurbin da wannan jini ke fita bisa fassara guda ne ku nisanci mata a wannan lokacin da suke jinin haila ku nisanci mu'amala da su a gurbin da wannan jini ke fita wannan doka ne daga Allah bai halatta mutum ya sadu da matarsa tare bai halatta ba shari'a akwai wani hadisi ma da ya zo cewa duk wanda ya sadu da matarsa tana jinin haila to ya sadaka da dinari sai ya yi sadaka da dinari a matsayin horo kaga dinari kudin da yawa ko nawa ne dinari a naira nawa ne rubu dinar da samun da samun sadaki dubu nawa ne ya kai ɗari da arba'in da wani abu to sai kai sau hudu kaga ya haura dubu ɗari biyar ko to shi ne laifin wanda ya sadu da matarsa tana jinin haila sai ya ba da wannan kudin matsayin sadaka watar waya ya zo cewa an nisfu dinari ko rabin dinari kaga kusan dubu ɗari biyu da kaga ashe laifin ba ƙarami ba ne ko da haka wannan doka ne daga Allah in dai mace tana jini to bai halatta miji ya sadu da ita ba ko da kuwa amarya ne ka san amarya ta zo da jini an san matsala ko ya kuwa tsammaninsa kawai an gama face an yi komai an ka amarya zai fara raya sunna sai ya zo ta ce ai ba ni da sarki to dole ya haƙuri ko da wasa bai halatta ya kai ga wannan saduwa to amma akwai mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi hadisi yayi bayani cewa an tambaye shi menene yake halatta a menene yake halatta ga ɗayan ku daga cikin matarsa lokacin da suke jini sai ya ce ma fokal iza duk abin da ke saman yau ya halatta. Ma'ana shari'a bata hana mu'amala da mace tana gini ba, ko da tana gini za a iya kwanciya a yi duk abin da za a bi a biya bukata saduwar ne kawai ba. Yasa na Aisha ta ce manzo Allah su sarne yakan umarce ni da ɗaura jauto na kuma sai ya kwanta ya hada jiki da ni alhalin na gidan haila. Ma'ana halatta a kwanta da su a duk mu'amala da za a yi na biyan bukata banda dai wannan gurbin da jini ke fita shi ne kawai aka hannu an fahimta ko Allah ta'ala ce wala ta karɓo hunna aibil jima'i kan ku kusanci mata ta hanyar saduwa hatta ya tsahurna har sai sun yi tsarki har sai sun yi tsarki ma'ana sai jinin ya ɗauke ke fai za ta zaharna yayin da suka yi wanka a nan a tsohon yana nufin wanka bayan jinin ya ɗauke har yanzu bai halatta ka sadu da matarka ba sai ta yi wanka ko da jinin ya ɗauke to shine Allah ya ce fa idza tatahharna yadda suka yi wanka fa atuhunna min haythu amarakumullah ku je wasu lil jima'i ta domin saduwa min haythu amarakumullah ta yanda Allah ta'ala ya umarce ku bi tajannubihi fil hayd ya umarce ku da ku nesance shi a lokacin da suke jinin ma'ana wannan gaban nata nan ne aka ce a nisanta ko to yanzu bayan ta yi tsarki ta yi wanka ku je musu ta wannan wajen da aka ce da ku nisanta wa huwa al shi shine dai gabanta wala ta wala ta ta'addu ila ghairi kar ku ketare wannan al'auran nasu zuwa ga wani wajen daban kar ku ketare wannan kafar wannan al'aura ta gaban ku koma zuwa wani waje bai halatta ba shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace mal'unun la'ananne ne man ata aiza duk wanda ya sadu da mace tana jinin haila to Allah ya tsine mishi albarka aw aw atamra'atan fi duburiha ko ko ya zake wa matar sa ya sadu da ita ta duburanta wannan ma ana ana ne a kayan sa bai halatta ba da haka wurin da Allah ya umarni shine ta gaban su wannan wajen da jinin ke fita da aka hana saduwa da su to bayan sun yi tsarki sun yi wanka ku je musu ta wannan wajen dan ne gurin da Allah ta'ala ya umarce ku Allah ta'ala ya ce inna la yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son bayi masu yawan tuba daga zunubai Allah yana son bayi masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah ta'ala yana son bayi masu yawan tsarkaka daga ainihin wato najasa min al-qadari daga kazanta min al-itiyani fi ghairi ma'ata daga zakewa ba ta gurin da aka halatta ba wannan ba kazanta ne mutum ya je yana saduwa da mace ta dubura to Allah yana son bayi masu tsark masu yawan tsarkaka daga dukkanin kazanta da kuma saduwa da mata ba ta yadda aka yi musu umarni ba kun ga wannan lafazi na wannan aya na nuna muhimmancin tsarki da tsarki na hadasi da tsarki na najasa ana son musulmi ya zama mai yawan tsarki kada ya rika zama da datti tare da shi kuma yana shiga annajasatul ma'anawi najasa ta ma'ana dukkan wata kazanta ta zuciya duka ya shiga mutum ya tsarkake zuciyarsa ga barin dukkan wani munanan kudurce-kudurce Allah yana son bayi masu tsarkakewa na au au buji au buja ma'atul haid ko kuwa masu saduwa da basinin haila wannan ma kazanta ne Allah baya son masu wannan aiki aw mutatahiri da bilma ko ma tsarki da ruwa min aljanaba saboda janaba wal ahdasi da kuma sauran hadasi kamar alwala duka Allah ta'ala yana son su وكرر قوله يحب دلالة على اختلاف المقتضى للمحبة لتختلف المحبة فاتكيت دي wannan aya hukuncin da ke magana hukunci ne na jinin al'ada shi jinin kazanta ne abin kyama ne wajibi ne a nisanci mata a lokacin da suke wannan jini a gurbin da jinin ke fita a nisance su amma sauran mu'amala wannan ya halatta yasa wancan hadisi da na ambata a baya al'adan Yahudawa su idan matan suna fili suna kyaba su ne suna ba sa ci da su ba sa sha da su manzo Allah sai yace isna'u kullu shay'in illa nika ku yi komai da su ko musulmai yan banda saduwa ta auratayya da haka ba a kyaman mace dan tana jinin haila ba a kaurace mata illa dai saduwar ne shari'a ta hada saboda najisa ne ta ma'ana ba najisa ne hissi ba wanda za a taba a dauka najisa ne ta ma'ana da ka zama da su a kwanta da su a ci da su a sha da su ya halatta da ran sha Allah kara mata yadda ta ce takan sha ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kofi ko kokon da ta sha ruwa ya sa bakin sa gun da ta sha shi ma ya sha takan dauki kashi ta gwagura shi ma ya karba ya sa bakin sa gun da ta gwagura shi ma shi ma ya yakan miƙo kayansa ta wando yana itikafi amma ta kama kayan ta wanke masa gashi ta gyara masa tana jinin haila duka wannan mu'amala kaga wannan na nuna mana ba a kyamatan mace dan tana jinin haila illa dai wannan saduwa ita ne kawai aka hana Allah ya tsada sai Allah ta'ala ce nisa'ukum harsul lakum matanku gonakanku ne ma'ana muhalli ne na ainihin shuka shukar ɗaya kenan muhalli ne na shuka fa'atu harsakum annashitum to ku je ma wannan muhalli na shukar naku din da kuka so wa huwa al-qubr shine dai gaba ta inda kuka so ku je ma matanku ta wannan muhallin da ake shuka ɗaɗin to ta nan shari'a ta halatta a je musu anna ai kai fashitin bi da kuka so bil qiyami ko dai a tsaye wa qu'udin ko a zaune wa tijayin ko a kishin gide wa ikbalin ko ta baya wa ikbalin ko ta gaba ya halatta in dai mutum matarsa ne ta kowane yanayi ne ya halatta ya sadu da ita in dai saduwar ta al'aura ta gabanta ne ba ta baya ba a kowane kaifiya ya halatta shi yasa Allah ya ce ayin annashi to ko ta yago da ba ko tsaye ne ko a zaune ko a kwance ko a taya ne ne ya halatta ku sadu da matanku matukar dai ta wannan gurbin da ake shuka ɗaɗe ma'ana ta gaban su ba ta baya ba wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliya kuma wannan raddi ne ga maganar da ake fara lokacin jahiliya aw da kaulin yahudu ko daga maga- maganar yahudawa raddi ne ga wata magana ta yahudawa cewa man atamra atahu fi qubliha yahudawa suna cewa duk wanda ya sadu da matarsa ta gabanta min jihati ya amma ta bayanta ta bayan sadu da ita amma saduwan cikin al'auran ta farjin ta ne ba dubura ba suke cewa ja alwalad ahwala wai dan da za a haifa zai zo mai karkataccen gani kallonsa a karkace me ake cewa wannan ne farari garke wanda idansa yana kallon gefe wai su a can su yadda mutum ya sadu da matarsa ta baya amma fa ta gabanta hanyar da aka zo ne ta bayan wai dan zai zo yana wannan gani ta gefe gefe to wannan ayar sai ta zama raddi ne a gare su Allah ya halatta matan ku gonakan ku ne ku je wa gonakan ku duk inda kuka so ta kowane irin salo shari'a ta halatta in dai ta gaban za a sadu ba ta dubura ba da haka wannan magana na Yahudawa magana ce mara dalili wanda shari'a ba ta yi la'akari da ita ba Allah ta ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyuka na gari da kawunan lokacin saduwa da iyali ku gabatar da wani al'amarin salih aiki na gari aiki mai kyau ina misali ce ka tasmiyat inda jima kamar ambatan sunan Allah a lokacin jima'i wannan shine abin da ake son gabatarwa lokacin saduwa gabanin saduwan a gabatar da ambatan Allah Bukhari ya fitar da hadisi cikin littafinsa haka nan Muslim ma fitar da wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah kara musu yadda yace manzo Allah ya da bici Allah sabbata gare shi ya ce law anna hadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana faqudi bainahuma waladun lam yaturuhu a menene lam yaturuhu Annabi sallallahu ya ce da a ce ɗayan ku yayin da zai sadu da iyalinsa qala bismillah sai ya ce bismillah Allahumma jannibu da shaytana ya Allah ka nesantar da mu daga shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana kuma ka nesanta shaytan daga abin da zaka azurta mu dan da zaka ba mu ka nesanta shi daga shaytan manzo Allah ce idan Allah ya kaddara samun da a wannan saduwa to shaytan ba zai cutar da shi ba kaga wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske addu'a ce ta kariya daga shaytan tun gabanin dan ma ya samu an masa rigakafi da haka wajibi ne a kiyaye wannan addu'a din Allah ya zarta wata kulla ku ji tsoron Allah fi amri wa nahi wajen umarninsa aikata umarninsa da nisanta abin da ya hana wa alamu ku sani annakum mulaqu cewa lalle ku masu gamuwa da shi ko mun daren dadewa wallahi sai mun gamu da Allah bil basi ta hanyar tashi fa yujadikum bi amalikum Allah ta'ala zai muku sakamako gaba da ayyukanku wa bashir mu'mini kuma kai bushara ga mu'minai alladina taqaw wanda suka kiyaye dokokin Allah bil jannati ga musu bishara da gidan aljanna wa idza kana Allah ya'muru bi taqwa idan ya kasance Allah ta'ala kasancewar Allah madaukakin sarki yana umarni da kiyayewa dokarsa jin tsoronsa fi itiya da shahawatal mu'min a wajen zakewar mu'mini ga sha'awarsa wa fil kayfiyati allati amara biha da kuma kayfiya salo da ya bace shi da wannan saduwa din wa wa'ada bil jannati kuma ya alkawari da aljanna da man ittaqahu ga wanda yake ya dokar safi a cikin wannan al'amari wa amana bi kuma imani da shi fa kaifa liman ya'ti ya ghayra zalim to ya ga wanda zai zake mu wani abin da ba wannan ba min umuril ada ibada daga al'amura na ibada alqalisati alqalisatu laha wanda aka kebe domin ta wato wannan na nuna cewa idan ya zama abin da yake biyan buƙatar mutum ne ta gangar jiki an ba shi kulawa a addini an karantar da mutum ya zai yi wannan to kaga wanda ba wannan bai bukata na gangan jiki ba fil babi aula da haka abin da yake nuna a nan mafiya yawan ayyuka wanda ɗabi'a ne na biyan bukata idan mutum ya bi tsari na shari'a sai ya samu lada kuma ga bukatarsa ta biya kuma ya samu lada da ya bi shari'a kamar saduwa da iyali kaga bukan biyan bukata ne na sha'awa ba idan ka bi tsarin da shari'a ta koyar sai ka samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa wa fi budi ahadukum sadaka haka nan a cikin jima'in da kuma sadaka mutum ya sadu da matarsa wannan ba za a rubuta masa ladan sadaka sai sahabbai suka ce ya manzon Allah ayati ahaduna sha'awatahu yanzu ɗayan mu ya kai ga sha'awarsa ya biya bukatarsa kuma a ce yana da lada manzon Allah sai ce ku ba da labari inda zai je ya biya bukatar nasa ta hanyar haram ma'ana ya zina akwai zunubi a kayansa haka akwai zunubi ko to tun da ya kasance mutum ya yi zina zai samu zunubi idan ku ya sadu da matarsa a raniyarsa ya bi tsari na shari'a to zai samu lada to kaga wannan na nuna mana lalle wajibi ne mai kokari muna bibiyar ladubba na shari'a a cikin dukkanin ayyukan mu na ibada da kuma mu'amala na wa min jumlatil mu'amalatil ijtima'iyya yana daga jimlar mu'amaloli na zamantakewa allati tamassul afradu wanda ya shafi daidaikun mutane alyaminu bi rantsuwa da Allah tana yawan faruwa a yanayi na zamantakewa na rayuwa sau da yawa za ka ji rantsuwa tana yawan faruwa wala yanbaghi lil muslim bai kamata ba ga musulmi an yi halifa billahi ya rantse da Allah illa fi shay'in muhimmin sai a wani abu mai muhimmanci bimma la budda fihi min al-halfi abinda ba makawa sai ya yi zuwa kan rantsuwa ta zama barkace kawai ai ta yin ta da ga dama ko akan gaskiya ko akan ƙarya abin da ya kama da wanda bai kama ba a son ai ta yin rantsuwa haka kawai ba gaira ba da to wannan ayar da zamu karanta magana ne a kayan matsalar rantsuwa Allah ya ce wala taj'alu lillahi uddatan bi aymani ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
na'am la yu'aqibukum لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم na'am Allah ta'ala ya ce wala taj'alullah kar ku sanya sunan Allah rantsuwa da shi Allah eh ai alhalifu bihi rantsuwa da Allah kar ku sanya rantsuwa da Allah urdatan li aymanikum ya zama wata illa ko ku ya kasance wata hujja da za ta mani'atu wanda za ta hana ku da aymanikum saboda wannan rantsuwa eh na mani li aymanikum an tabaru wa tattaku wa tusluhu bainan nas kar ku sanya rantsuwa da sunan Allah ya zama hujja saboda wannan rantsuwan da kuka yi ta hana ku ayyukan alkhairi da kuma ayyuka wanda yake da tsoron Allah kar ku saka wani an fahimci ayar kar ku saka rantsuwa da Allah ta zama hujja ne da za ta hana ku aikata aiki na alheri ko ko na aiki wanda yake tsoron Allah ne a cikinsa kar ku yi haka kamar misalin ka ni halifal mar'u ala kulli khairin arada fi'lahu an yafalahu kawai mutum ya rika rantsuwa a kayi dukkanin wani aiki na alheri da ya rufe aikatawa sai ya rantsa ya ce sai yayi yin haka makaroni ne saboda akwai wato yin wasa ko sakaci da sunan Allah ta'ala a kayin komai karami ne ko babba wannan bai kamata ba kana ganin girman sunan Allah kada a sanya rantsuwa da Allah ta zama hujja ne da za ta hana ka wani aiki da alheri an gane ko kar mutum ya riga gaggawa zuwa akan wani abu ke maza maza ya rantse kare haka ba daidai ba ne misali mutumin da ya san matsala da matarsa sai ake kokarin a sasanta kawai sai ya fara ce ya rantse da Allah shi ba zai dawo da ita ba to ba a san irin wannan rantsuwa ka yi gaggawa ka rantse akan wani abu wanda aiki ne na alheri amma sai ka sa rantsuwar ta zan maka wata gada ko wani wani ne za a ce shamaki sai ka sai na riga na rantse magana ta ba a san an gane ko ko kai da dan uwanka aka samu sabani ana kokarin sasanta ka ce wallahi ba ni ba shi ai na riga na rantse ku rabu da ni to ba sai irin wannan rantsuwa kar ku sanya rantsuwa da Allah ta zama hujja ne ta zama wani abin da zai zai zai tare ku ya hana ku ayyuka da da'a kar ku yi wannan shari'a ba ta son haka an tabarro domin kar ku kar ku kyautata wa tattako ku yi wani aiki wanda yake na kiyaye dokan Allah kar ku sa rantsuwa da hana ka ce ba za ka ƙara ziyartar ɗan uwanka ba kuma kai rantsuwa da wuri akai kar kai haka na wa yusallu fihi al-hinsu an sunnanta mutum ya karya irin wadan rantsuwa wa yukaffiru kuma ya kafara an sunnanta idan ka rantse ba za ka yi wani abu na alheri ba daga ba sai ka gane yin wannan aikin alheri ne to kar ka ci gaba da wannan rantsuwan ka fasa aiki na alherin a'a ana so ka karya rantsuwan ka je kai wani aiki alheri haka sunna ta karanta an sasanta ku da matar ka ce na riga na rantse ni ba zan dare ta ba in dai an daidaita to gara ka dawo da ita ka karya rantsuwar ka yi kafara an sasanta ku da dan uwanka da ka rantse ba za ka ƙara taimakonsa ba ka ci gaba da taimakon nasa ka karya rantsuwan naka ka yi kafara wannan shine abin da sunna ta karanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisi man halafa ala yamin fa fara'a ghayruhu khairun minhu falyati alladhi huwa khair wa kaffir an yamini wanda ya rantse akan wata rantsuwa sai ya ga abin da ya rantse din ba shine alheri ba to ya kafara rantsuwar sai aikata wannan aiki da alheri haka ake so sai kai kafara ka sa da zumunci sai kai kafara ku daidaita a samu maslaha kar ka ce tun da na rantse ni magana ta kare gara ka yi kafara ka yi aikin da yake alheri wannan kare rantsuwan ana son sa shari'a sunna ne an gane ko magana ne na na kafara yawa kafara rantsuwa aya ta kawo suratul ma'ida wa kafaratuhu it'amu asharati masakin bin awsati ma tutayimuna ahalikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kamar laga jidi fasiya musalatati ayya zalika kafaratu aymanikum idza halaftum kawo mu ce ga wannan bayanin kafara zuwa bari mu kara gaba tukuna za mu bayani insha Allah Allah ta'ala ya ce a la yu'akidukum Allahu bil lagawi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da zunubi ba a cikin yasasshiya fil lagawi cikin yasasshiya fi aymanikum a cikin rantsarantsan ku Allah ba zai kama ku da zunubi ba a rantsarantsa da kuke yi a cikin magana ita ke cewa yasasshiyar rantsuwa Allah ba zai kama ku da zunubi ba a cikin wato yasasshiyar rantsuwa da kuke yi wa huwa an halifa ala shay'in ya'rifu usulahu haqiqatan aw dhannan fa yadhharu khilafu ita ce mace ne mutum ya rantse akan wani abu da ya san faruwarsa bisa haƙiƙa ko bisa zato amma sai bayyana masa sabanin haka yana tsammanin abun haka yake sai ya rantse sai ya bayyana ko ba haka bane to wannan ana ce mata lagau ya sashi ya rantsuwa to Allah bai kama mutum a kai an gane ko wa yuqalu inda shafi huwa an yasbika ilayhi ilayhi al-lisan min ghairi qasdi imam shafi ya bayyana ya fassara lagau ya me shine abin da harshen mutum ke suku cewa ya faɗa na rantsuwa ba da nufi ba harcensa sai subuce nahawun wallahi la wallahi a a wallahi za ka zo fa wallahi ba zan zo a wallahi zan sai wannan rantsuwan da ke gudana a harshen mutane ba da niyya ba to Allah bai kawo mutane da su ko dai ka rantsa akan abin da kake tsammanin haka yake sai ya bayyana ba haka wannan ma na ga wuce ya sashiyar rantsuwa ne babu zunubi a kai misali ka ajiye kofin nan akan fridge sai matarka ta ce ina kofin na yake sai ka ce yana na akan firij ta ce ai ban gani ka ce wallahi yana nan na ajiye wallahi yana nan ashe baka sani bayan ka ajiye ka fita yaro ya dauke ya canza mata da aka zo sai ga komi ba to wannan rantsuwa da kai ka ce wallahi yana nan tsammanin ka yana nan ashe kai baka sani baya to wannan rantsuwar ma na gauri Allah bai kawo mutum dare an gane ko ko cikin magana yanayin harshen kai su buce kai rantsuwa a cikin zance da aka saba yi mutum yana rantsuwa ba tare da nufi ba to wannan ma duka lagawun Allah baya kama mutane da laifi a kayi kaga wannan wani rantsuwa bai ne na Allah ko yanzu da irin wannan rantsuwa akwai zunubi da an shiga saboda mutane sun saba na sun saba yin irin wannan rantsuwa nan da nan kaji mutum yana rantsewa to wannan ita ce lagawun ne walakin yu'aqidukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah yana kama ku ne da abin da kuka kudurta na rantsuwa ai kasatta hu bil ayman kuka nufata a zuciyarku na rantsuwa idan halatun ya dauka rantsu an gane ko idan ka rantse ka kudurta abu sai ka rantse ba za ka yi ba sai ka yi to ka kare rantsuwa ko ka rantse za ka yi sai ba ka yi ba ka kare rantsuwa sai ka yi kafara to anan ne kafara take shigowa malama sun kasa rantsuwa kashi uku na farko suka ce lagawul yamin ya sashiyar rantsuwa ita ne muka yi bayani na biyu al yaminul munaqada rantsuwa da aka kudurta ka kudura a ranka ba za ka yi abu da sanin ka ka kudura ka ce wallahi ba za ka yi ba kuma sai ka zo kai to ka kare rantsuwa sai ka yi gaba ko ka ce wallahi ba za ka yi sai ba ka yi ba to nan ma ka kare rantsuwa sai ka yi kafara na fata mun gane ku a baya mun yi bayani idan ka rantse ba za ka yi abun ba amma yin abun alheri aka ce sunna ta tabbatar ka karya rantsuwan ka yi wannan abun alheri kuma ka yi kafara kar ka sa rantsuwan ta zama ka shamaki ka ki aiki alheri shine maganar da aya ta yi a baya ka ce tun da na rantse ni ba ni ba shi ba zan kara taimaka mata a'a ka yi abun da yake alherin ne ka yi kafara sannan rantsuwa ta uku ita ce cewa algamos yaminul gamos rantsuwa da gangan a kayan karya mutum da saninsa kuma ya rantsi ya san abin bai faru ba ya ce abin ya faru ba ba ya ce wallahi tallahi kuma karya ne abin bai faru ba to wannan ita ce cewa allagau ai algamos ita wannan rantsuwan kaba'ira ce ita ko ka fara ba a mata tana tsoma mutum ne a wuta in dai mutum ba ya tuwo ba ka rantse a kai abin da ƙarya ne kwata-kwata bai faru ba kuma ka ce ya faru kuma ka yi rantsuwa to wannan ita ne ake cewa al-yaminul gamus manzo Allah ya lissafa ta a cikin kaba'ir kuma aya ma ta sauka ko a innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan to ake magana nan wanda Allah ce ba su da rabo a lahira Allah ba zai magana da su ba kuma suna da za su da to masu wannan rantsuwa amma wannan rantsuwa da mutum ya kudura a ransa kuma ya zo ya karya bai cika ba to dole zai yi kafara zai yi kafara shi ne ciyar da miskinai guda goma kafara rantsuwa ce ciyar da miskinai guda goma kuma abinci matsakaici wanda kuke ci da iyalanku shi za ku ba su shi za a dafa ka ba mutum goma su ci miskinai guda goma ko ba za su yi wahala samun ko ba za su yi wahala ko a yanzu da aka wannan kadabo plate guda goma ko takeaway goma ko jalof ne haka aka kawo ta zaka san masu ci ko balle ba da azabi ba to ka ci da mutane goma ko ka dinka musu sutura mutum goma ka dinka kowa riga da wani irin kayan da zai ishe su yin sallah ta ga wannan ma aiki ne ko yanzu ya je ko fulan ne marar ado ya kai dubu biyu da wani abu to ka ɗinka mutum biyar ka kaddara yadi uku da rabi rabi ko yadi uku ka kuɗin da yawa in ya so gaba ka ƙara rantsuwa su kuwa sun ƙaru da kai ko an ta hariru haka ba ko kuma yanta wuya ba to sai idan mutum bai samu wannan halin shi yadda miskinai goma ko ɗinka musu kaya ba nan ne za a zo ga yin halin faman lam yajid fasiya musalatati ayyam wanda bai samu ikon ciyarwa ba ko sutura a mutane goma to sai ya azumin kwanaki uku to anan ne azumin ya shigo da yawa sun ɗauka an ka fara zuwa azumi ne kawai a azumin shi ne na ƙarshe inda kuɗinka a kunkuminka to ba azumi aka ce kai ba abinci za ka saya ka bayar a mutum goma ka san wani akan yayi wannan sadaka gare a kan kwana uku saboda za ba taure ko to ka ci da miskinan yayi in kana da hali ka ko ba ko bayan tsare da kai ko sai ka zo suka ɗebi abin suka ko me ya faru ne wallahi ka fara ne ta same ni kaga za su yi murna ce to ana sa goma ya kare yi to da haka dai wannan shine ka fara addu'a wallahu ghafurun Allah da yawan gafara ne liman lima kana min lagawi ga abin da ya kasance na yasasshiyar rantsuwa halimun kuma Allah mai hakuri ne da bayinsa Allah mai hakuri ne da bayinsa bi ta'khirul quwwati an mustahiqiha saboda jinkirta azaba ga wanda sun cancanta azaba sun cancanta musu azaba amma Allah sai ya mai jikiri kuma ya ba su dama su tuba yanzu kaga mai rantsuwan karya ya cancanta Allah ya sashi a wuta amma duk da haka sai aka ba shi dama a tuba to kaga wannan shine hakuri na Allah ka yi laifin babban zunubi amma sai a daga ma kafa a ce ma to ga dama ka tuba ga Allah in ka tuba shikenan to shine Allah mai hakuri ne da bayinsa Allah ya sa mu dace wa min nawli yamin al-ila min an-nisa wa hukmuhu yana daga nau'in rantsuwa ila'i game da mata ina ga lokaci ba zai ba mu dama ila'i shine mutum ya rantse ba zai kwanta da matarsa ba ba zai sadu da iyalinsa ba saboda ta bata masa rai sai ya rantsuwa da Allah ya ce ba zai kusa ba zai sadu da ita ba to wannan ma wani babi ne na rantsuwa na daban kila ta ba shi haushi ko ta bata masa rai ko ku haka kawai wani dalili ne ya sa ya ce ba zai ƙara saduwa da ita ba ya rantse da Allah akan wannan to wannan rantsuwan ta daban za mu ji bayanin hukuncin ta gobe amma ka'ida dai da aka sa mutum shi ne kar ta wuce wata uku kar ya wuce wata uku na eh ba zihari ba ne maganar ila'i ne ita shi ila'i rantsuwa ne mutum ya rantse ba zai sadu da matarsa ba to ka'idan shi ne kar ya haura wata uku in ku ya haura wata uku to dole za a je da shi gaban shari'a ko dai a umarce shi ya dawo ya ci gaba da kwanciya da ita ko kuma ya sake ta ko alƙali ya sauke ya raba wani ɗaya uku ne saboda akwai cutarwa akwai cutarwa to shine bayanin insha Allah gobe sai mu tashi a wannan hali na to Allah ya sarrafa eh maganar ciyar da ciyarwa ga mai azumin ga mai kafarar rantsuwa lokaci ɗaya ne eh lokaci ɗaya ne zaka kira mutane goma sai ka ba su abinci su na wannan lokacin kawai shikenan ba ce wai kwana uku ko wannan ba lokaci ɗaya ne kawai eh once per meal kuma abinci isasshe wanda za a koshi ba ɗan kankani ɗaukari ba na magana takawai takawai ɗaukari ne ko yanzu wani kawai takawai irin karamin nan ai kawai shafawa ya ko wani sai haɗa guda uku ba a cinye a lokaci guda to sai ka ba su abinci wanda yake mutane goma kowa zai ci ya koshi kuma abincin ba garau garau ba ba garau garau ba ba mai tsada ba tsaka tsaki yawan yanzu ne shinkafa da miya da nama da salak ka galibi shi muke ci in dai ba dai an san matsala ba in jalof ne kuma a sa mata kifi ta ma ko dan nama ne ta dan gidas kar ka je wajen masu garau garau kawai da mai da yaji ka siyo musu ba wani abinci matsakaici da kuke ci da iyali in tuwo ne ma dai a san miya mai dan dama dama da irin wannan shine ka'idan kafarar rantsuwa in Allah da gobe za mu magana ilahi wanda ya rantse ba zai kusanci iyalinsa ba shi kuma menene hukuncin sai insha Allah za mu bayani Allah da tsaka da akwai dan uwa malam Hafiz ba shi da lafiya amma lura jiya bai samu zuwa gun karatu ba yana na kwance a asibiti a nan FMC on site wannan kafa tasa an sake masa wani gyara to da fatan za a sashi addu'a abin da suka samu dama sai a je a duba shi yana na abun da ya kwanta kwanaki a tun bara kai ko dan ya kai shekara guda wannan wata yana fama da wani tun sanadiyar accident da ya faru ya samu karaya a gwiwarsa to har yanzu dai yana ta fama muna addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah sa wannan ciwo kafara ne gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وآخذ على